إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markazu ahli sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talatin ga wata na jima'a ula hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da biyar ga wata na biyu shekara 2019 yau insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz shi ma dai muna cikin gangara ne yanzu an kama wani za mu tashi muna cikin dai magana ta kisa da irin abin da yake biyo bayan kisa na kisasi yau za mu yi darasi na 165 darasi na 165 insha Allah za mu yau haka ne shuru wujubul qisas bayani da aka yi na an shar'anta yin sakayya ko ramuwa a kan kisa to yanzu wannan bayani na ramuwa ta kisa akwai wasu sharuɗa sai sun cika ne za a iya wannan ramuwa akan iya yin kisa rashin samun wannan sharaɗi kuma ba damar a kisa ce sai in wannan sharaɗa sun samu za a iya ramuwar kisa wanda ya kashe a kashe shi ya ce la ya ji bulƙisas illa idha tawaffara shurutul atiya kisasi bai zama wajibi ya kama a yi shi sai in waɗannan sharuɗa masu zuwa sun cika shine zai jero su a nan ya ce takaliful qatil shi wanda ya kisa ya zamanto shari'a ta haushi wanda shari'a ta hau ne ya ce falaƙa sasa ala sagirin wa majanunin wa na'i babu kisasi babu sakayya ta kisa da aka yi a kan yaro ƙarami haka akan mahaukaci haka akan mai barci mai barci kan yi mulki cikin mugun mulki ko irin ummata cikin mugun mulki ta danne wani dalimta wani yaro ana bude ya mai barci ya wani abu cikin ya wani abu ya wani tasarrufat a barci ya yi wani sun gagan barci mutum zai tashi cikin dare ya je wani wuri ya dawo a kuma cikin barci yake tabbas balle ana samun kanan kware kun babban mutum a barci ya yi tunanta wani ana ce ya tashi cikin dare ya shiga bai taɓa mota ba ya tashi ya ɗauki mota ya je ya dakile ya kama hanyar ya falka ya kasa gaba ya je falka kuma ya kasa gwaron mota a cikin barci gome ana samun haka na kwarai ne kina suna ce muna yara na taba zuwa daga gidanmu na dake wasu kaya na kai wani makwabta na dauko na kasa na kana ajin na kwanta kuma sai sake ga mu da gidan da ita kayan na kai gidan makwata na aji na dauko nasu na kaji na aji da kuma na kwallon musan nayi ba ina musanya kuma musan nayi wallahi barci ya kan akwai balaga ga barci ma muna yare na haka kware to kenan wannan sharaɗin kenan abin da yake sa ya kisa he wanda shari'a ta hau kenan yaro karami shari'a ba ta hau shi ba mahaukaci kashe ka shari'a ba ta hau shi ba haka mai barci kisa cikin gagan barci kisa bai hau shi ba ya wani magana kan dalilai kamar haka ya ce liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi alƙalamu an salafa an sabi hatta ya bulog wa an majanun hatta ya fiƙa وعن النائم حتى يستيقظ رواد ابن ماجه يكو cewa fadar annabi sallallahu alaihi wasallam rufi alqalam an doke alqalami an talata daga mutum guda uku bus cikin lissahi na shari'a shi doke alqalamin ba a masa lissahi lissahin shari'a an sabi hatta bulug yaro karami bai cikin shari'a sai lokacin da ya balaga wa anil majanun hatta ya fi mahaukaci a cikin hauka bai cikin shari'a ya lokacin da ya halka ya kawo hankali wa anil na'im hatta ya stekis haka wanda yake cikin barci bai cikin shari'a sai ya halka daga barci kaga wannan su ne magana cikin sai an samu kenan a takalif nan karkashin takalifi ne ke yi wanda shari'a ta hau su kuma wannan ukun shari'a ba ta hausa ba bayan wannan ya ce ismatul maqtul shi wanda aka kashe ya zamanto wanda shari'a ta ba da kariya game da kisan shi an kare shi daga kisa bi Allah ya kuna mahadarar dam da sababin min al-asbab al-mazkurati fi hadis ya zamanto an kare kashe shi ya ce zamanto kenan bi Allah ya kuna mahadarar dam da sababin al-asbab ya zamanto kai ya zamanto cikin wanda aka bar jininsu a kashe jininsu aka kisa ya kama su daga cikin sabubba wanda aka ambata cikin hadisin da ya gabata baya lahilu da musulmin musulmin illa bi da salat annafs bin nafs asayibu zani al-farq da dini ya tarku da jama'a ko can baya mun kanta ruwa da bukala ka musulma kawo cewa kenan kai ya zamanto cikin wanda aka zubda jininsu ya zama zubda jininsu a sharance a ruwa da aka ambata lahidu dama murin musulmin jinin mutum musulmi bai halitta illa bi ida talata sai da ɗaya abu uku uku wani su menene an nafsu bin nafs mutum ya kashe mutum a kashe shi kenan za ka iya kashe mutum tun da kisa yi kaga a nan kisa bai kama ka ba kisa ce dan mutum da kashe amma tun da jinin shi ya halitta kana ba kai lahi ba ya ce asayibu zani asayibu zani haka wanda yake mai arami ne ya yi zina tunan ko da an kashe shi ba a kashe wanda ya kashe kisa a kai amma tun da sababin an sa cikin wanda aka halitta a kashe shi wannan kenan in mai arami ne ya yi zina haka ya ce a tariku da dini alfarku da jama'a mana mutumin da ya bar addini ya rida wanda ya bar addini shi ya rida ya bar hoto jama'a ta musulmi to duk da an ga kashe shi kama a kashe shi ba a ce ka kashe kama kashe ka kenan banda wanda jinin shi shari'a ta zubda jinin shi ya ta yi a banza an zubda shi da mudar dam Allah ya kuna da maƙatulu waladan lilƙatil kuma kai ya zamanto shi wanda ya kashan a ce shi ne ma'ahin wanda aka shi kenan ɗa da uba kai ya zamanto ɗan shi ne ya kashi ya yi wannan magana لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده ba kashe ma'aihidi kashe dan shi eh dai ta'aziyya da saboda ba amma ba kashe shi Allah ya kuna na maqatul kafiran wal qatil muslima kuma kai zamanto wanda aka kashen kahuri ne shi wanda ya kisa musulmi ne kenan me yasa لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر فطلع النبي صلى الله عليه وسلم رواد بخاري يقو ترمزي نسائي سنزل رواد من دا تبتا cewa annabi sallallahu alaihi ya ce ba a kashe musulmi da kawuni duk da uquba da azaba da Allah zai yi ga wanda ya kashe kafirin amana amma ba a kashe musulmi ya kashe shi hidan na daban na diya amma ba a kashe musulmi duk da laihin da hana biya ce za hana na kamshin aljanna ma ko laihin kashe ka hurin amana amma duk da haka shari'a ba ta kama ka ta kashe ka magana kenan Allah ya kuna da maƙatulu abdan wal qatil hurran kuma kai zamanto da aka kashe bawa ne mai kisan ɗa mana mai ciwo ne kasan ɗa ne kenan ba a kashe ita da ƙaunar hassan la yi ƙutar hurun bi abdin ya ce an hassan albasari cikin malaman tabi'ai ya ce ba a kashe ɗa da bawa idan ɗa ya kashe bawa ba a kashe shi to nan nukuta kan maganar ba a kashe ɗa da uba kai ba kashe uba kan ɗan shi ba kashe musulmi da ya kashe kafiri duk wannan nassi ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan iya daga cikin fiqh ko fa'inta ko fatawa ta wasu magabata babu nassi qat'iyan daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi la maganganu wasu ba su da inganci wasu da inganci wasu kaza na magabata dai sace wannan wannan iya cikin hacci hadisin makato hadisi ne makato wanda ba kawo mun hujja akan shi na ce bin yarda da haka ka ce na yi kaza saboda ba sahabi bane ba kuma ta manzo Allah ya ce ba wani malami ko an samu suka ce ba sai da ba suna ga babu hujjar bambanta da da ba wajen kisa kenan hujjar su don ba manzo Allah bane wannan fa'ida cikin fa'inta wasu magabata suna ga ba a kashewa yanzu ibn hazam kwarya maganganu ma masu zahi kan mas'alar cewa bambanta da da ba wajen kisa a takaice dai don kan ɗauki kasan karatu ne kan ɗauki da hukunci guda ne can malure can an ce manzan Allah ne yahudi ba kashe ɗa ko ba da kashe ɗan shi ba kashe musulmi da kahuri ba a kashe ɗa da ya kashe bawa fa'inta ce ta wasu magabata Allah ta zaga wata musu sai aljama'atu tuqatalu bil wahid za a ba a diba yawan mutane idan kuka yi tarayya wajen kisan mutum to a nan ko ku nawa ne za a kashe ku ba a cewa tun da rai da rai ne ɗaya za a kashe a don da ya sa hannu cikin kisan shi to za shiga layi me ya hujja kan haka ya ce idajtama a jama'atun alaƙatar wahid fa'innan mai na bihi jami'a لما رواه مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا يتي idan izajtama'a jama'atun alaƙatar wahid idan wasu jama'a ta mutane suka taru suka kashe mutum guda fa'inan kutalo na bihi jami'an za a kashe suka ba ɗaya dalilin kashe wani mutumin guda ya wani magana da wata ruwa da malika ya rohoto daga sa'id ibn musayyab ya ce annan umar ibn khattab qatal nafaran umar ibn khattab ya kashe wasu jama'a to wannan jama'ar hamsa mutum biyar ne ko bakwai ne shi ne jama'a ce ba mutum ɗaya bane ba mutum ba mutum ɗaya bane ba mutum da dama ne dai imma bakwai imma biyar shi dai jama'a ce to ga abin da ya waɗe dalilin mutum guda ya kashe waɗannan mutane ya ce qataluhu qatala qila ko qila kashin gila mai kashin gila ka lallabi mutum a wani wurin da ba iya mai agaji ka kashe kashe shi ka kashe wani wuri ka ɓoye ina ba ina koyi koyi ba mai ji ka kashe shi shine kashin kashin gila ko gila ya ce sun kashe wani mutumin kashin gila umar ya kashe su kuma yake cewa lauta mala alaihi ahlu sana'a ke mutane yaman ne abin yau kana isna kamar ya kashe mutane da yawa ko ya ce inda duk yan garin sana'a za su haɗu a kan kashe wannan mutumin guda laƙatartu jami'an da duka na kashe su kenan ka da kashe bakwai ko kaza a duk duk wanda ya tare cikin kisa kashe zai magana kenan ruwa da imam tsabarani haka mana bahaki da hadisin da ya inganta ya tabbata ya inganta cikin bala kullu da bani ma tabbatar da ruwa wannan shine matsayin kashe jama'a da su kashe mutum guda يثبت القصاص بأحد بأحد أمرين كما شي قصاصي إيا تبتا da ɗayan al'amurra guda biyu ake tabbatar da kisasi a ce haka ne an ɗoka a shar'ance wani ya kamata a saka mai ga wanda ya kashe shi al'amari biyu al'awwal na harkonsu al'itaraf wanda ya kisa ya ce ni na kashewa ne ya yi hurci kenan ya yi tabbatar da ya da kwanatakin cewa ni ne ne cikin ba magana dogon bayani an anas kan haka ya kawo ta maruwaya wadda bukhari ya kawo musulun ya kawo sauran malamai idan su abu dawo da tarmizi sai duka da wani asabar suna arba'a kinan sun kawo ruwaya an saki bada labarin cewa anna yahudiyan radda ra'asa jariyatin bayna hajarai fa qila laha man fa'ala biki hadha a fulan aw fulan hatta sumiya al-yahudi fa awma'at bi ra'siha faji'a bil yahudi fa'taraf فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة hujjar cewa ana aiki da hurci ruwaya daga anas bin malik yana cewa wani bai yahudi an yahudiyan radda ra'asa jariya wani bai yahudi ya kwankwatsa kan wata baiwa bayyana hajarai tsakanin dutse biyu ya ɗora kan a wannan dutsen ƙasa ya kawo sama ya kwankwatsa mata ya kwankwatsa kan an sami mata cikin jini tana neman mutuwa faƙila ya ce mata man fa'ala biki hada wa miki wani abin wance ba ta yi mana ana binta da wani ake da wani ake tuhuma a fulani wani ne ko wani ne ana jero wasu mutane da ake zargi a kan kisanta haka kawo kan wanda ya kashe ta ta ce shi ana ambato hatta su miyar yahudi hatta ambaci wannan bai yahudi da ya kashe ta kina akwai wanda ake tuhuma wane ne wane ne da aka kan shi ta ce ta ishara shi ne ta mutu fa'awon ma'atu bi ra'asiya ya ta nuni da kanta cewa kenan shi ne faji abin yahudi aka je aka zo da shi fa'ataraf kuma yahuducin ya yi ba gandama ya yi shi ya yi farudda ra'asu bilijaji annabi sa aka kawo kanshi aka kwankwasa kan da dutse shi ma ka ɗauka ne aka buga shi ma kashi yadda ya aka mishi kisasi kenan nan kenan huruci ya sa an aiki da haddi da kisasi abu na biyu a sani shahadatu rajulai ne adalai a samu mutum guda biyu adalai mutanen kwarai su shaida sun shaida wane ya kashe wane shi ma za a yi aiki da wannan shaida الرافي بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتول بخيبر أكواي غري wani cikin ansar don aka same shi a cikin garin khaibar a mace duk da akwai sulu tsakanin da an ci garin khaibar akwai sulu tsakanin da musulmi fantalaka auliyahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru zalika la fa qala لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم kenan da aka kashe dan uwansu sai waliyan shi shefan talaka waliya waliyan mamacin suka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru zalika suka ga mun ga abin da aka samu wani amace a ganin Khaibar sai manzo Allah tambaye su sallama lakum shahidan yashhadan yashhadan ala qatl akhikum kuna da wani mai shaida guda biyu wanda za su yi shaida a kan wanda ya kashe ɗanwunku kuna da babu ƙalu ya rasulallah lam yakun samma ahadu minal musulmi wa inna ma hum yahud suka ce ya mazan Allah lam yakun samma ana wata hunalik ai a wancan wurin da aka abin wannan ba wani musulmi kurin yahudawa ne ba musulmi wanda zai mu shaida tsakanin sai وقد يجترعون على أعظم من هذا كما يهودا وانسا زاس إيه أبن ديه ونما سنة دا كزار جراء سنة دا كزار نا ين أبن ديه ونما na ki banna sai manzo ce musu fa khataru minhum 50 fastahlifuhum fa abau sai manzo ce to yanzu a kirawo dangin mamacin a kwana ce rantsuwa da ake ta fami idan kuna wani zargi ba cikakka hujja ku zo ku hamsin kowa ya rantsuwa akan tabbatar da wani kashe wani akan abin duk da babu shaida guda hudu wani abin idan kuka yi wani rantsuwa hamsin kenan sai a ɗoka abin da koli gaskiya ne ko da wata shaida za a kama wani to kenan za an ɗoka akan gaskiya ne abin da koli mutum hamsin don su cancanci jinin ɗan wansu ku zo mutum hamsin su yi rantsuwa tunda bisa na kai da ke inda sana na ba mu kana hamsin sai fa abu suka iya sai ba su ba su yi rantsuwa ba to saboda kashe rigima hawa dawo na bisa da salama min indi shi manzan Allah sai kashe rigima ya biya diya shi cikin nan mai kawo wani ruwaya akwai abu da yawa cikinta da yin kawo wani ruwaya a wannan wurin masa'alar annabi ya nemi shaidu guda biyu kuna shi magana kenan ba mutum za a shaidu guda biyu kenan inda sun tabbata ba magana wani abu kurin za a hukunci da shaidu guda biyu a dalai a hukuncin kisaci kenan sharadi na na abin kisasi da zaman to imamutin ya hudi ko kuwa an samu shaidu guda biyu ta wani mun shaida muna nan aka yi kaza saban nazarin kaga nazarin mutum da ko shine mutum biyu ne an samu shaidu biyu adalai su kai kashe wani shikenan ka kashe shi su wani suka zo suka da mijinin yan mamaci eh daga cansu da shi a cikin rantsuwa ta abin jini kenan fawada wani mutane ma'amin da annabi ya biya diya shi daga wajen shi sai shurut istifa'il qisas to sharadin ya kama ga wanda ga ya yi hurucin ko an samu shaidu kuma baligi ne duk abin da yake cancanta ya cancanta a mishi amma kuma akwai wasu sharaɗa su ma sai sun tabbata za a zartar da wannan hukumcin ya ce yushtarta da istifa'il kisas lata shurut an sharaɗa sharaɗi uku kayan a cika wannan kisasi duk kariya kare jini ci a garaji sharaɗi uku wanne ne takalifin mustahiq wanda ya cancanci neman jinin ya zamanto kenan iya matsayin shari'a ta mata haushi zai misali za a zai kafa tafsina ba ya ce fa in kana mustahiquhu sabiyan aw majnunan fa bisa da jani ila takalifi misali ka kashe mutum bai da dan shi dan na goye ne dan shi dan goye ne wanda yake dan dan mutum ko dan shi duka yare ne kai kashe shi to anan za a tsare ka kai da kai kisan ba kashe ka duk ga shaidu ga komi shaidu sun kammala kai baligi ne kuma ga shaidu kuma kace ni na kace shari'a kenan aka tsara sai aka ce ba aka shi ajiye shi za a iya gidan kasu har wannan yaron ya balaga ko kuma ka ce mutum ka lahiya ka hankali me ya ake nema kare ji domin yakan yi yaron in ya girma ya ce ya yayi kisa shi ne magana yakan ce ya yayi shi ake neman mushi wannan damar ce aka bar mushi iya nan a tsare har wannan wanda ya cancanci neman hakkin uban shi ko misali iya wa kanan shi ne karami tunda wanda ke ya cancanci neman hakkin shi sai a bari ya kawo hankalin makwacin yaro ne ya balaga to yanzu ga wanda ya kashe ubanka mai kai ya ka gani a rama ko diya za ka nema ko duka ya gaba daya abinda yaro wannan wanda ya hudi shi za a kirshi magana kenan sai wanda yake da neman haƙƙin ya zama to mukallaf ne shine takalif al-mustaiq kenan wanda mustaiq kenan adam wannan cancanta neman jinin ittifaq al-mustahiqin ila istifa'ihi kuma ya zama to su yakan yi iyalai ne mutum ɗiya gare shi ba ɗaya ba da dama to sai ɗiyan gaba ɗaya ko duk masu neman jinin shi sai sun ittifaki akan kisasi za a yi fa in afa ba'dhum saqata al-qisas sai aka zo ku goma ne ko ku biyar ne baban ku aka shi uban ku sai da ya ce a ni na ni ba kisa ba kisa na yi kisa ko abin diya ko to ba magana kashe shi yaron ta daya in ce bai yarda ba ba kisa a ba shi diya shikenan ba ku dan yan kai uban mu ne a'a hujja kan wannan bayani da yi يتي عن زيد بن وحب أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن خستي من زوجي فقال عمر اعتق الرجل من القتل أبن ذيك رواية زيد بن وهب كي عمر بن الخطاب رضي الله عنه rufe ilai rajulun qatar rajulan an kai mai karan wani mutum an kai mutumin gaban shari'a da ya kashe wani mutum fa arada awliya al maqtul qatalahu sai iyalan dangin wannan wanda aka kashe suka nema a yi kisafi a kashe wanda ya kashe dan uwansu to a cikin waliyan akwai mace ita kuma matar mijinta ne ya kashe dan uwanta rigima ta fami mijinta ne ya kashe mu dan wanda kashe min da ma'ana mijinta ya kashe dan wanta mijinta ne ya kashe dan wanta kuma tana cikin dangin wanda kenan aka kashe to dan wanda dangi sun ce kun kashe shi zai ta ce a a ita fakat ukhtul muqatul el wala mamacin ta ce ta wala el mamacin ita huwa ma'atul muqatil ita ce matar wanda ya kisa mijinta ne za kashe ta ce kada a fauta an hissati min zauji na ya rangwamin bangare na ga mijina na mai rangwami bangare na na yahi kuma ta ce umar ya ce watiƙar rajul min ƙatala wannan bawan allah an yantar da shi daga kisa ba mai kashe shi ya yantu daga kisa ba mai kashe shi tunda mace ce kuma shi ne hujjar cewa kenan idan dangi a cikin dangi sai in kowa ya yarda a yi kisa ɗaya in yace a ko da mace ce ba dama a kishi wa an wata ruwaya daban alaikum salam dam diya in sai daga musu kiyama duk diya ce ba su ai mun yi baya inda ka rike baya mun yi bayani a baya bangaren kisa da aka ma mutum kana da zaɓi imma a kashe wanda ya kashe dan uwanka ko mana a baka diya amma ko ka yahi daga diyar hakisan gashi gaba daya kiyan ta rage ga mutum ko wanda kana da haƙƙi kanshi in ma kisasi in ma diya ko gaba daya kenan da an rike bayan kenan ba mu wannan magana ba ta zama yanzu ko haka ne inda mutum yana da haƙƙi shi ya lamu mace yace wata ruwaya daban daga Zaid bin Wahab yace wajada rajulun inda mar'ati rajulan wani mutum ya samu wani kwarto a wurin matar shi shi ne kwarton an ce ya gane kwarto ce ya samu wani mutum kwarto ne ya samu hausa kwarto ke nan da jirma ta mutane da ya samu wani kwarton a wajen matar shi faƙatalaha sai ya kashe matar eh ba ta hance shi ba yau ta hance shi ya san kwarto na shi kwarto kwarto na wani abu da shi ne ta za ka kwarto wa malayi mata ka zama ta hayance ka an gari ba hakikar ma'ana ka ne da wani musulmi da wani musulmi shi wanda wani babu ruwan shirka iya da mun kun tare ka kasa shi ba ruwan ka da shi mata ka ta hayance ka dai kamata ta kare ta kare mutuncinta ta kare mutsanta da kai kai mata ne ce eh mata da kuma ne ba kenan shi yasa abin ya shi kashi ta kwaro duk da sanar lokaci kasan ya dace da mutum kisa wani ya kashe ko wani ya kashe zama mata tashi kuma yanzu kuma ya zauna ita ba wannan mutane ne iri iri da biya mutum shi dai anan mutum ne ya samu wani mutum a wajen matashi da muka ce a hausa mu kwarto faƙatala sai ya kashe mata shi mutum farufi a zalika da amur bin khattab rajil anu sai aka kai ƙaran wannan mutum wajen amur bin khattab fawaje da alaiha ba'adu ikhwatiha nan waje da kana rajin an ce waje da kaza ba nan na samu ba am hazan bakin ciki a cikin ƴan uwanta wani abu ya bata mare yan uwarsu ce ta ci kamar ta ci mutum da su yan uwarsu ce ta yi zina wannan haushi da ta cikin yawanta ta ba shi haushi na wannan ha'yanci da ta yi shi kuma dalilin haka fa tasaddaqa alaihi bi nasibi ta bangaren shi ya yi kakan shi ba ta yi ba shi abin ka haushi ta bashi duk ɗan washe amma dalilin haushin ta bashi haushin ta bashi ya ya yi ka ka kashe wancan ma'ana kai ba kamar wancan namijin da kace matar kai matar ta bashi haushi shi ma na ɗan washe ɗan washe ya ji haushin ta shi ne fawajar alaiha ya ji haushin ɗan washe fa tasaddaqa alaihi bi nasibi sai ya wa wanda kashe ɗan wata shi da bangaren shi ne bangaren na yayi fa'amar umar radiyallahu anhu da sa'irihim bi diya ce to ku ya baku diya shi ya yi bangaren shi kinan diya ɗan wanzu ba sauran yanwa haka wani fata bai to kenan cikin sharaɗin cika kisa cika kisasi ya zamanto wanda yake da haƙƙin ya balaga kuma ya zamanto an sami ittifaƙi na iyalan mamaci kwarar don bayanai a kawo hujjoji don kuma muka bayanai wasu ce fikin malai magabata na sunna su yi komi kan hujja komi da dalili da aka ce kaza ga dalilin kaza haka ba kodin a cikin duhu a sama mai da mai aka dogara yanzu sai sharaɗi na uku Allah ya ta'addal jani ila ghairi eh za a yi kisasi komi ya cika amma ana gudun shi wanda aka kashan kadda ka kashe shi kuma ta sha wani wajen kashe shi ta sha wani ya ce fa'iza kanin kisasu kada waje ba alamara'atin hamil lamtukutal hatta ta za a hamala wa ta saƙihu allaba'a saboda ya ce idan kisasi ya waje ba kan mace mai ciki ta kashe wani tana da ɗa to ba za a kashe ta ba hatta ta da amalaha sai ta aihi ɗan da yake cikinta wata saƙiyahu allaba ta shayar da shi da mai ake cewa a ku tsaya wani hausa daƙashi daƙashi a hausa daƙashi muna da daƙashi mai daƙashi idan dabba ta aihu sabo aihuwa mu a nan da muke sabon nono shi sabon aihuwa nonon harko da ake hudawa wannan ta tsawa ke ba mu a dawa haimu ce daɗi ga shi to shi kuma sun ce wannan akwai a jikin mutum akwai a jikin dabba shi ne harkon kariya kariya garkuwa ga jikin ɗan adam da Allah halitta a cikin wannan wannan harko a cikin inda mutu shi ke na rubuta samun shi shi ne kariya ta harko da Allah ke sama yaro na garkuwar cututtuka a jikin yaro ta ke kariya ya kowane nono na muhimmanci a cikin yaro na al'adunmu da kayan na iya zama akwai sauran wannan yayi al'adunmu a nan idan mace ta dabba ta haihuwa ta tsi ya ku cinye eh haka yake idan mace ta haihu mata ma wa mata da take ya tatse wa tatse akwai wa zubda ya ka nuna ku ya bashi wallahi wata matsala ce wallahi tun yaro tun yaro kai ya yaro zawo tun daga yaro kai yaro zawo yaro jaraba yaro zawo tun yaro yaro zawo dole wa kuskure ne kuskure ne wallahi haka mata su gane wannan ruwan na horko ba ta tsaye a banza yaro ya kamata a sha shi shi ke ba yaro Allah ya mai wani tanadin wata kariya garkuwa ta wannan cutuka ga wannan yaron ka yi kokarin bashi wannan nono shi ne nono mai amfani a cikin yaro mu ana aladunmu ko ta tsaye an tatsi gaba daya a kwanan akwai a bashi saniya shi nuna akwai mata ba su haihuwa ba ce ta ma dan na ta ma ya shanye yawa ko an kwashi an doke mai hannun sai haka ne ga tashi kudin ta ne ga yaro ya fara matsala to wannan kenan idan mace ta isasi ya kama kan mace za a bar ta sai ta ayu ta shayar da yaro wani nonon hurku wannan mai zaka shi mana mai amfanin wannan hujja kan haka عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن مرأة من غامد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت فقال ارجعي فرجعت فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى فقال لها ارجعي فرجعت فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت فلما ولدت أتته بالسبي فقالت هذا قد ولدت قد قد ولدت فقال لها ارجعي فارضعيه حتى تفطمي فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء ياكله magana ta damar da wuri a takaice nan ruwa da ya kawo ruwa da imam muslim ya roto haka irin sabu sunan da ruwa ta tabbata cewa abdullahi bin buru da ke ban labarin cewa kan da baban shi ke bashi labari wata mace daga cikin gamid mana gamidiya ce gamidiya ba ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ta zo ta annabi ta ce ya rasulullah inni qad fajartu nayi fajirci mana zina فقال ارجعي تكوما انا بيميل تكلم بك بس بجن بيانتا bayan da haka dai ta sake dawo faraja ta sake dawowa gobe falamma bakan gar ta koma gobe ta dawo ta ce ya rasulullah ko kana so ne da alakatu an turaddani kamar da ta kamar da ta ma'az ibn malik ya rasulullah kana so ne ka maida ni kamar da kamar ma'az ibn malik wa ma'az ibn malik shi ma zinai yanzu a nan manzana iya cikin mutane zaune ya ce ya rasulullah in nikar na zina rasulullah in nikar zane tu annabi ya haka ya ce bayani ya kuma tana ya rasulullah in na zina ya kuma tana ya rasulullah na zina rasulullah annabi ya kuma ya kawo shi ga hira shi ya sake koma tana hida sau uku ya rasulullah na zina ka tsaka kenan ta kuma annabi dai daga baya mai hukumci bayan ya shi daga kashi da kina ka bana bana da ake nema ya bin diddigin mutum ya amma ya kashe shi kwana karshe dai ita ke ta san da mas'alan ma'is inda ka tattace ya rasulallah ni ma kana so ne kamila kamila kamila ma'iz ibn malik alhali ga abin da nayi ta ce fa wallahi inni la hubala bayan magana ta rasulallah wallahi na kuma har ciki gare ni na kullum muna kawo wannan misalan ya zai da wani hujja na shaidan kan iya yaudarar mutum duk imanin shi isa ka wani hali illa kullum bambancin mai imani da fajiri fasiki wannan kullum haka haka haka amma mutum imani yana falkawa ya komo kan hanya bayan ya shiga halin mugun hali bai ci gaba wannan baiwar Allah kaga inda ba imani ba yoshe za ta ba wanda ya ganta ba maganar shaidu ba wanda ya mota ta kan zauta ce na yi zina kuma ta san musulunci ya shirya kisa mata ce ku haka so a dan mata sauki ma ka dan kawai ta ce ta komo za mu ga abin da ta yi ta ce na rantse da Allah fa wallahi inni la hubala na rantse da Allah hu ciki gare ni kan ban zana ta ciki annabi ce mata irji'i koma ban zuba ta je dai faraja'at ta saki dawowa da kanta falamma kana qad washe gari a ta take dawowa yace mata irji'i hatta talidi ki yanzu ki koma haki ayu ki koma haki ai abin daga cikinki faraja'at ta sake komawa falamma waladat atatu bi sabi ta ayu kuma da kanta ta dawo han ta nan ka abinta ta dawo da yaranta gashi ahish faqalat hadha adwalartuhu arsu gashi yaran na ahish ba ta yana ba to gashi yaran na ahish فقال لها ارجعي فعردئي حتى تفتمي كوما كباش نونو حسي كين يايش magana ce duk da ba asalin kisa bane ba magana ce ta menene kisa ne ya kama wata mace duk da mu zama cikin kisasi shine magana shi malin shari'a magana kenan kisa ne ya kama mace duk kisa ne kisa ne ila mun ta mun zuma magana akan magana kasati duk ɗaya ne duk magana da yace dai kenan ko da kasati ne da magana guda ce shi da kama kana magana madogaran magana yace ta koma ki shayar da shi nono har sai kin yaye shi dan kar yaro ya shiga wani hali ya shiga hali mugun hali shi ma halaka kenan faja'at bihi wa qad fatamatu wa fi yadi shay'un yakulu ta koma kuma ta sake dawowa da yaranta ta yaye shan har da abinci a hannun shi iya ci ba an kare ba abu ya kare fa'amara bisabi fadufi a ilarajin mina musulmi sai annabi sa aka kama wannan yaron aka meƙa ma wani cikin musulmi shi yaron ya rike yaron wa amara biya fa hufira laha annabi ya sa aka yi umarni aka yi rami wa amara bi rajami wa amara biha farujimat annabi ya umarni aka jehe ta bayan duk wani matakai ya ce wa kana khalidun fi man yarjumuha فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فصبها فقال له صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وأمر بها فصلي عليها فدفنت ya ce da ta zo da wannan yaro aka yi rami fahufira la aka yi rami wa amara biya farujimat ya umarni aka je ta wa kana halin fi man yarjuma halin bin walid iya cikin masu jihon wannan masu jihon na mata cikin jiwa da yake fara jama bi hajaran ya je ta da wani dutse fa waqa'at qatratu min damiha ala wajnati sai kuma da yake ta jini da fatso ya taba kumcin shi nan ke ci wajena ya taba kumcin shi jinin sai fasabba ya zage ta tun ne banza mutum tun ne banza ya mata zagi an ta zagi duk baka ga mutum bakan magana eh ya zage ta za mu ce hausa faƙar lau sallallahu alaihi wasallam mahalan na khalid haba khalid ai hankali khalid ai hankali khalid kaba abun a hankali khalid fa wallahi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannun shi laƙar tabat taubatan lauta ba sai makasan lokafin lauta yi tubar da inda mai amsar kudin zalimci a talakawa wani aka sa kudin kudin zalimci shi makas makas kamar ta ɗan budi a ga taro di ma ta kare na ba ba haƙƙa kan shi a san da wanda ke wakilan hukuma a zalimai inda wannan masu yan gidan a zalimai sun amsa kuɗi wajen talakawa na zalimci ko da shi ya yi mai wani aikin za a gafarta mishi nan menene kenan kaga hadarin a sa ka mai zalimta talakawa aiki ne babban lahin zai ta misali annabi ka anan misali ne buga da shi ko shi yayi kidan mulk wallahi ne eh ko shi yayi kowa ne ya kaza kenan mutum dai shi mai girma ne wannan baiwar Allah dai annabi sallallahu alaihi wasallama wa amara biya fasulli ala yasa aka mata sallah bayan an kare kashe ta kuma aka mata sallah bayan ta mutu aka binne ta nan kurin maganar linka wannan ruwaya doguwa kun mas'alar jinkirta kashe mace inda ciki ko yaro karami har sai ya an yashi ya shiga halin ne da bai halaka ba yanzu bima ya kunna qisas shi kisasin da muke magana kisasi sakayya da me za a yi wani ya kashe mutum da me za a yi al'asar fil kisas an yi kutar da katil bitadiƙatin lati ƙatala biha asalin kisasi an ta ramuwa ce za a yi a kashe wanda ya kisa ta hanyar da ya kisa li'an zalika muƙutadar mumathalati wal musawat domin yin hakan shi ke hukumta daidai kwatanta abin da ya ga wani wani daidai abin da ya mashi wali ƙaunin lahi ta'ala faman itada alaikum fa'atadu alai bi mithil ma atadaitum daga bi mithil ma atada alaikum yace hadar fadar Allah mai girma da buwaya faman itada alaikum wanda ya muku shishigi ta da karan hanci don ku tsageranci fa'atadu ala kuma kuma tsagerancin ku haushi bi misali ma akada daga yanda ya muku inda ya kuma ku haushi haka inda ya kuma ku haushi haka wannan shine hujjar kenan yanda ya kisan shi ma amshi bayan wannan aya kuma wa qawlihi ta'ala wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi idan kun kai hari a zama ku da kakka ko kuka kai hari Allah ce ku yi ku kai harin ku yi ramuwa daidai yadda aka muku duk sassan kenan magana shi ne hujjar shi bayan wannan ayoyi guda biyu da ya kawo wali annar wali annar rasul sallallahu alaihi wasallam radaha ra'as al-yahudi bi hajarin kama radaha huwa ra'as mar'at bi hajar kamar yanda wannan bai yahudi ya kwankwatsa ya kwankwatsa kan wannan bai yahudiya da dutse manzo Allah ya sa shi ma kawo dutse aka daura aka kwankwasa ka manzo Allah kaga ai daidai da shi ma aka annabi maganar kenan ta yin yanda kai a maka in dai za ta yi to akwai na kaciya na inda da ne ya takata abin ne za a diba akwai abin da ana ko a kasa mutum sara ko a wa mutum musula wanda abin da za a kasa biyan bukata da wuri a kuma wannan gwamnati za ta gabi shari'a ga alƙalin da zai yi shi in zai hidi ba mai kamata wanda ya sauki kan zartar da kusan dai wannan abin in za a abin da aikace don nan karatu na yake ya dace mai zartar da abin zai diba akwai yanzu misali mutum misali da mota ne kaɗe mutum to ga yanzu a zuwa ƙarin wata iya halace a zama mota iyawa wajen buge shi ma kasa mutuwa ta zuwa ana zama mai mutum ba ya dace da ne kisan da an ce kisan da zama to an tabbatar da za a zartar da kisan lokaci guda abinda iya bukata wani abu ko kuskure ko abu kaza yi alkali ko mai shari'ar hedi mai kamata yi ta nazartar da wani hukunci sai alƙisasu min haƙƙil hakim an yi magana kisa sau ka ɗuka kurin an kashe maka wanka ko ƙananka kurin ka mutum cikin dole kashe shi kai ma ya kasa samu shari'a ba haka bai ba abu ne bukun a hannun kowa ga maganin mutane da kuma ka ce a haka nan gaba garin mutane ko an samu kuskuren iya wani binciken da za a shari'ance kai baka yi shi iya baka kuskure ma kun zargi ne wani abu da bayan ya gito wanda ba haka bane ba sai ba ba aka aka tsaye da abun hega shugaba sai ga hega shugaba zai ba ba shi hannun gamgar mutane قال قرطبي من قرطبي كتاب رحمه الله yake cewa la khilafa anna al-qisas fi al-qatl la yuqimu illa ulul amr yace wannan babu sabani tsakanin magabata kenan kusan jama'i ne kan cewa qisasi na kisa ba mai tsaye da kisasi sai shugabannin alaman sai shugaba ya ce faradun alaihim nuhud bil kisas wa iqamatul hudud wa ghairu zalik wannan wajibi ne akan shugabanni su tashi wajen tabbatar da kisasi da tsaye da haddodi na Allah da makamantan wa'annan daga cikin dokoki na Allah li'anna Allah subhanahu طالب جميع المؤمنين بالقصاص to Allah mai girma da buwaya ya nemi dukkan masu imani da zartar da kisasi thumma la yatahayyu lil mu'minina jami'an an yajtami'u ala al qisas kun bayewa a ce duka kowa zai taru kowa ce shi zai kisa har gaba da ma Allah mai masu imani kowa to kenan to kowa zai bayewa da haka fa aqamu sultan sai aka tsaye da shugaba kuma ta sarki maqama anfusihim fi qamati al-qisas wa ghayrihi min al-hudud tunda ba ku mu zo mu ga wannan mai ya aka sa sarki shine wanda zai kula akan baccin mu wajen tsaye da wannan doka ta Allah ta haji ko qisas kiran ba a hannun mutum guda ba yake farda min al-afrat sai yake cewa وعلة ذلك ما ذكره الساوي حاشية على الجلالين على الجلالين abinda sawi ambata hashiya ki bayanin da ake kamar sharhi a gehen jalalin sharhin da wannan suka tafsirin jalalin qala a can abin da yake cewa fa haythu thabata anna al-qatl amdan udwana shinda ya tabbata kashin ganganci tsallaka mana huce gona da irin ta'addanci ne kisan ganganci wajaba ala al-hakim shari'i an yumakkina wali al-maqtul min al-qatil kina wajibi ne ga shugaba mai kawo shari'a mai tsira shari'a ya ba da dama ga waliyan wanda aka kashe ya ba su wannan wanda kenan ya kamo wanda ya kashe nasu a sa a gaba a kashe aikin sarki ne zai kamo ya tabbatar da an kashe wanda ya kisa can bayan mai mamaka to amma in ma su yahi in ma a biya su diya ya shi dai a ba su damar hukuncin ɗayan biyu in ma kisasi in ma diya kuma duka yahi na uku ya ce fa ya fa'ali fihi la hakim ma ya khatarul wali min alqatal kenan anan shi shugaba shine zai kamo wanda ya kisa kuma ya ba ya nemi zaɓin wanda yake waliyin mamaci me kuka ce zai bi zaɓin su me suka ce ki kashe shi zan yi ko diya zaba ku aw la afu ko ku yaye aw diya ce min alqatal alqatal aw la afu aw diya kenan in ma a kashe wanda kashe dan wasu ko siyahi gaba daya ko siyahi kisa a biya su diya duk wannan suna da zaɓin ɗaya uku wannan in ma a kashe in ma a ba su diya in ma kyauta mun yake gaba daya ba diyar babu kisasu ya ce don haka wala ya juzu lilwali ta salluta alalƙatil min gairi idin hakim don haka bai halitta ga waliyin wanda aka kashe kurin ka nemo da kashe na kurin ka nemo shi kurin ka kama kurin ka kashe ba uzinin hukuma ka bi cikin cikin dare kukan titi kukan ka tare kai maka kashi da yin haka li'anna fi fasadan wa qariba domin yin haka banna ce zai kawo rushe al'umma ta kashin gida ko ya karamu kana kana kama ne je maka zai kawo banna banna cikin al'umma rushe al'umma ne ba haka nan ba a barin hukumci akan gama garin mutane fa idza qatalahu qabla idna hakim uzir yanzu wannan tsari da aka tsara na an kashe ma naka ka zo ka yi ƙara shi wali mana shugaba zai ba da dama a kamo naka to dole sai ta zama to ba a haka ba ya ka samu zahin kai ko ciwon abin ga ɗan uwan wanda a kashe kurin ya zo ya kashe wancan da kashe nashi ko ya ga alama za mai zalunci ya zo ya kashe to anan duk da ta'addanci ne ya yi bai dace ba amma ba kashe shi yace uzir za mu yi ta'azir ta'azir shine a maka ladabi iya ambula iya tare shi abin da aka gani da abin ladabi da ai maganin wannan bana amma ba a kashe shi tunda nashi a kashe wannan tsari ne aka tsara ga wanda zai da hukunci amma in wani ta'addanci yayi ba a ce kai a kashe ka a sai dai a maka ladabi yanzu wannan magana kenan ta kisasi ga yadda za a tabbatar da shi ya samu wannan sharaɗa kenan sun tabbata sai alƙisasu fi madunan nan kisasin abinda na aimuna maganar kisa to ana yi kisasi akan wani abu ne kamuni ko ido na ka hudda ko kunne na ko haƙori na na daban ka mini shi ma ana ana kisasi yadda ka mini a maka kuma can bayan mun ce cikin irin abin da annabi sallallahu alaihi yayi na maganar kisasi mun kanta a baya wanda wasu wanda suka wannan wanda suka kashe wannan wannan makiyaya ko suka hudda idon su suka cire jikin suka zo suka basa a rana suka mutu ko a ka adam da ya kamo su yadda suka yi aka kuntale idanunsu ko aka cire hannu haka ba su cikin rana suka sace kasa suka mutu ka yadda suka yi kanan wasu kisa su kenan to yanzu nan kisasin abin da yake ba rai ba ne kama yusubutu da kisasu fi nafs fa innahu yusubutu kadhalika fi ma dunaha yadda bayani ya gabata tabbacin kisasi akan rai to haka kisasi ya tabbata cikin abin da yake da ƙasa da rai wanda bai kai kisa ba liƙauli ta'ala don faɗar Allah mai girma wa katabna alayhim fiya annan nafsa bin nafs wala aina bil aini wala anfa bil anf wala udhna bil udhn wa sinna bil sin wal juruha qisas ya ce fadar Allah mai girma da buwaya duk ana ba da labarin al'ummar da ta gabace mu ta alil kitaba ta yahudawa dan su suka so ka himmu Allah ce wa katabna alaihim fiya mun rubuta musu mun hukumta a cikin at-taura annan nafsa bin nafsa rai da rai wala aina kina kashe rai za a kashe rai wala aina bil aini an ga hudda mutum ido a hudda maka ido wala anfa bil anf an ka hudda hanci kai ma a hudda maka hanci wal udhna bil udhna an ka hudda kunne kai ma a hudda kunnanka wasinna bi sun ka hudda mutum haƙori kai ma a hudda maka haƙori wal juruha qisas kuma sauran raunuka za a diba daidai yadda kai a maka rujuru haƙisas dinnan wajen suke tausi'i mas'alar maganar rai da rai duk da a cikin atawar amma ya tabbata a shari'ance shari'a mu duk da abin da gabata amma kuma shari'a ana ya zo a shari'a mu duka insha Allah za mu gana gaba kuma maganar da muka magana a baya dibawa mai hukunci abin da zai biyo bayan hukunci kaza misali sai ta haƙori dan aka yi haƙori akwai haƙorin da wajen huddawa yanzu na kwanan ya da bambanci da nan zan iyawa sai a ci aka ne ban mutu ba idan za a hudda ma wani iya wajen hudda ya mutu to nan za a diba don iya aikin mai azizar da hukuncin zai diba abinda kisasin da za a yi ka a je wajen neman hudda wannan abu ya kai kisa to anan ba a yi ya adiba abu da ba a yi insha Allah zamu ga insha gaba yace wa hadha al-hukm wa in kana kutiba ala man kana qablana fa huwa shar'un lana litaqriri sallallahu alaihi wasallam litaqriri nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ya ce wannan hukuncin da ya gabata na rai da rai ido da ido hanci da hanci kunne da kunne haƙori da haƙori sauran rauni a yake sasi wannan hukuncin wa in kana kutuba dan kan kana kablana ko da an dora shi an hukunta ma al'ummomi kahin mu to fa huwa shar'un lana mu ma shari'a mu haka ta tabbatar litakarin da annabi sallama litakarin da sallama da annabi sallama ya tabbatar da haka manzala ya tabbata za mu ga ruwaya a gaba insha Allah darasi na gaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da shari'a ma haka yake rai da rai ido da ido hanci da hanci kunne duka da kunne da kunne haka za a yi insha Allah Allah ka satin sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته